الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan rana ta juma'a ashirin ga watan rabi'un al'awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya muwafaka da sha biyu ga watan tara shekara ta 2025 miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu na usulul fiƙihi a wannan littafi mai albarka mai suna alfiyatul usul ta al'allamatu al'ustaz abdullahi gwandu rahimahullahu ta'ala wanda wannan shi ne darasi na sha tara kuma mun kwana ƙarƙashin baiti na 118 za mu tashi a baiti na 119 kenan inda mala ya ce albabu sani min alƙisimil awwali fi tibahi dalala tumala ya ce ثم اتضاح للدلالة اختلف على اختلاف المتن عند من عرف فأضرب للمتن في التحرير القول والفعل مع التقرير دلالة القول على ما يحكم من جهة المنطوق أو ما يفهم ثم على الحكم وما به اعتلق دلالة المنطوق والحكم علق بالفعل والفاعل والفعل بما به تأدى بالصعيد أو بما في الطهر أو فيه كوقت الصوم صلاة أو مكانة كالحرم ذو الحكم أمر نهي أو تخيير وكلها مجاله كثير الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى يتشي الباب الثاني باب نبي واتو albabul awal ya kammala wanda an ji bayanai da yawa da malam ya yi a ƙarƙashin wannan babi ɗin idan ba manta ba dama ya yi bayani cewa a shi dalili wanda yake na annaƙali yana da sharuɗa wanda sai sharuɗan sun kammala to sannan ne ya amsa sunan dalili wa sharɗu fin naqli sihhatu sanad li shari'in min ghairi qadihin warat wa an yura muttadhiha dalala fi hukmihi nan fi bihi ijmala wa an yakuna mustamirra al-hukmi ay ghaira mansukhin li ahli al-fanni وأن يكون راجحا جميع ما عارضه wannan su ne ake bukata to sai ambaci abubuwa guda hudu wanda mai bayani a kansu to shi albabul awwal da ya kammala gaba ɗayansu yana magana ne akan na farkon shine sihhatu sanadi li shari'in min gairi qadihin warat yawwa to ashe kaga idan zaka tabbatar da dalili to abu na farko da ake fara kalla shine ingancin wannan dalili ya tabbata ko bai tabbata ba wannan yana da muhimmanci a matsayinka na ɗalibin ilimi duk sanda za ka yi istidlali to wajibi ne ka kalli wannan haka in wani ya kawo maka dalili to shi ma abinda za ka fara kallo kenan in ya zan dalilin ma bai tabbata ba to kaga ya hutar da kai suka ce masa to ai dalilin ka bai tabbata ba ba a batun hukuncin da ke cikin dalilin to sai na biyu shine wa an yura mutabihar dalala to shi za a yi magana a kansa a wannan babi eh ittidahud dalala to shine mala yace fittidahid dalala wannan babi daga cikin kisimi na farko to za a yi bayani akan ittidahu ad-dalala wato bayyanar hukunci ƙarara wannan dalilin naka abin da yake shiryarwa zuwa gare shi na hukunci ya zama baro-baro ba sai an tsaya lalabe ba an gane? to shi ake kira da itibahu addilala shi lafazin addilala yana da luga uku akan ce addilalatu bi kasirin dali wanda shi ya fi shahara ko? amma kuma ba shi ya fi inganci ba akan ce addalalatu bi fathi dali shi bai shahara sosai ba amma kuma a sahu addalalatu da yi wa dalin fataha dalalatu kaza dalalatu kaza to a sahu ya fi inganci min haisun luga an gane amma wancan na farko ya fi shahara akan ce abdulalatu bidon dali wato dalin din musallasa ce to shi kuma abu'af shi kuma shi ne mafi rauni daga cikinsu amma shi ma akwai shi shi ma ya tabbata daidai ba ya da ƙarfi sosai addilala ya fi shi ƙarfi shi kuma addalalatu dai ya fi su ƙarfi الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله yana da risala da ya rubuta mai suna adabul bahasi wal munazara risalar ta kunshi bayani akan ilimin mantiki an gane wanda aka tace aka rairayo shi daga ilmul kalam daga falsafa wanda ya ce wannan shi bai da matsala to daga ƙarshe kuma sai bayani akan adabul bahasi wal munazara idan za ka yi bincike a matsayinka na ɗalibin ilimi za ka yi research to ɗamila duk ba ya kamata ka siffantu da su waɗanni matakai ya kamata ka bi haka in za ka yi munazara za ka tattauna abinda aka fi sani da muƙabala to ita ma tana da adabu to risala ce mai kyau a cikinta ya yi wa'annan bayanan da muka ambata shi yasa dalilin ma rubuta risala ɗin lokacin da aka ɗauke shi aikin karantarwa a nan jami'a islamiyya aljami'atul islamiyya lokacin to shine sai aka neme shi ya koyar da wannan sashi din saboda ana karantar da ɗalibai ana takwinin su kuma alhamdulillah suna suna samun ilimi sosai to amma in tattaunawa ta hada su da ɗan bidi'a sai ɗan bidi'an ya yi rinjayi a kansu saboda rashin sanin turuku listidilal turuku alistidilal yawwa da kuma ladubba na ita munazarar karan kanta to shi yasa sai aka ɗora masa wannan to shine sai ya rubuta wannan risala ɗin sai ta zamo salabus a ƙarƙashin kulliyatu da'awa wa usulid dini to duk wanda ya yi wannan kulliya ɗin to sai ya karanta ita wannan risala ɗin tun zamaninsa to har Allah ya karɓi rayuwarsa kuma abin da ya ci gaba da tafiya a matsayin salabus a wannan kulliya ɗin to risala ce mai kyau sosai in dai larabcinka yana ɗan da ƙwari to za ka amfana da ita amma in larabcin kasuwa gare ka to ba lalle ba ne ma ko ka karanta littafin ka gane abin da ake magana a kai Allah ya sa mu dace to sai mala ya ce sun masa'an nan littartibi wata rahi shi summa take ifada fa'idantarwa ittidahun bayyanar liddalalati wato ga abin da dalili yake shiryarwa zuwa gare shi na hukunci duk sanda kaga dalili to akwai abin da dalilin yake ɗauki da shi wanda ake son a cin masa ko a fahimce shi to bayyanan wannan dalala ɗin sai mala ya ce ikhtalaf to wato ma'ana ikhtalafa shi ittibahu ɗin bayyanar wato wannan dalili ɗin ko ma'anar dalili to ya bambanta wato ittibahu dalala ɗin kashi-kashi sai ce alakhtilafil matani dalilin da yasa kuma ya zan kashi-kashi saboda shi ma matani kashi-kashi ne almatnu shine lafazin da aka nakalto magana daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko yawwa to shine wanda shehu abdullahi a misbahun rawi yana cewa walmatanul hadisu fi ta haƙiƙihi wasanadul ikhbaru an tariƙihi idan an ce matani hadisi dai ake nufi eh da ake cewa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan lafuzzan da za a ce annabi ya ce to shi ake kira da almatan shi ake kira da almatan yawwa to kashi kashi ne shi ne ce inda man araf gun wanda yake ya zamo malami masani wato yana nufin malamai fa'adurubun lilmatini kuma shi matanin nan ai fa'adurubun matini to amma ya sama fa'adurubun tanwini lilmatan ɗin kuma ya kawo shi jari da majaruri amma asali mubafin ne da mubafin ilaihi to ya bi ya kauce mu wannan asalin ne zuwa ga fa'adurubun sai kawo shi munawwan lilmatini sai kawo shi jari da majaruri saboda zarurar waka an gane ko eh fa'adurubun mutaf'ilun lilmatini fin ko mustaf'ilun to wannan shine to amma in ya kawo shi akan asali to kuma taf'ila din sai ta kare misali iya ce fa'adrubul matni wannan ba zai yi ba larabcin yayi amma dai a wurin malaman waƙe kuma da yi ba eh to shi ne ce fa'adrubul lil matni shi matanin nan kashi-kashi ne ya kasu gida uku wanda aka ce dalilin karkasuwarsa shi yasa shi ma ittidahu dalalati shi ma ya zo kashi kashi kashi kashi kashi kashi fitta hariri wajen rairaye zance akan ce hararahu ma'ana alkitab a lokacin da ya tsabtace shi ya kyautata shi ya rairaye shi ya kasance cikin wata sura kyakkyawa wannan ana kiransa da at-tahrir na farko alƙaul shine na ɗaya daga cikin kashe-kashen matani maganar annabi annabi ya faɗi wata magana matani ce an gane? yawwa kamar addalu alal khairi ka fa'ilihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mai shiryarwa zuwa ga wani alkhairi to yana da ladan wanda ya aikata irin wannan alkhairi to wannan kaga kaulun ne magana ce ko to ana kiranta kuma matani ana kiranta hadisi na biyu wal fi'ilu akwai kuma aiki a ce annabi ya yi kaza ya yi nafila kaza ya yi ƙiyamun laili ya yi aikin haji wannan da za a ba da labari ya yi kaza ya yi kaza ta fuskar aiki to du shi ma wannan matani ne wanda za ka ga babu magana a ciki sai dai sahabi ya ba da labari ko ya ce na ga manzo Allah yana alwala masalat kaga aiki ne to matani ne sai ce ma'atta ƙariri na uku shine tabbatarwa wani ya yi abu a gaban annabi ko ba a gaban annabi ba amma labari ya kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin sahabbai kuma sai annabi ya ikirarin sai ya tabbatar da shi da shi ma wannan matani ne me yasa duk da shi kaga ba magana annabi ba ba cewa kuma aka yi annabi ya aikata to me yasa aka daidaita shi da waɗancan sauran kamar maganarsa aikinsa wanda su direct kaga sun fito ne daga gare shi suka ce saboda a ikirarul ma'asiyati ma'asiyatun tabbatar da sabo-sabo ne to kuma annabi baya sabon Allah eh an gane? in har wani zai zo gaban annabi ya ba daidai ba annabi ya ja baki ya yi shuru ko kuma abin da akwai kuskure a ciki kuma annabi bai yi magana ba to wannan kaga kuskure ne sabo ne ya zamo kamar ya ga barna ko abin da ba daidai ba ya mi to annabi kuma baya haka kenan shiru dinsa ya nuna mi abin daidai ne yanzu hukuncinsa kamar shi ya yi shi yasa shi ma suka ba shi hukuncin cewa shi ma matani ne daidai yake da a ce annabi ya ce ko annabi ya aikata kaza to wannan su ne a ƙasamul matani da ya ce fa'adurubin lilmatani fit tahariri alƙaunu wal fi'il ma'at tahariri ma'at taƙariri afuwa to wannan shi ne abin da baitocin suka kunsa to sai abu na gaba abdarbul awwal to yanzu shi matanin nan da malam ya yi magana cewa ya kasu kashi nawa eh to kuma a ƙasam ɗin su ne za a yi sharhinsu su ma an fara shiga karatu can duk sharan fage fa ake yi ba a fara shiga aiki ba yanzu ne za a fara wasa kwakwalwa to wanne ya fara ambata fa'adurubul lil matni fi tahariri sai ce alqaulu to kaga sai ya fara da shi sai ce dalalatul qauli eh wannan ana kiran sada menene a ilimin balaga an manta ko mun sha faɗarsa la ba kuma gane inda aka sa gaba bake dalalatul ƙauli to shi ƙaulu yana da dalala mana yana da abin da yake nuni a kansa duk sanda annabi ya yi magana to akwai abin da magana take nuni zuwa gare shi to wannan abin menene sai malam ya ce alama yi hukamu kuma bisa ga abin da ake yin hukunci da shi na hukunci to abu biyu alƙaulu yake nuni zuwa gare shi ma'ana in manzon Allah ya magana to ta wace hanya za mu iya fahimtar hukuncin wannan magana shi ne ta hanyoyi guda biyu hanya ta farko min jihatul mantuki an gane ta fuska furucin annabi shine almantuk abin da ya furta daga annutuku ne almantuku ala wazni maf'ul abin da ya furta eh lafazi maganar da yayi da ita ake kira da almantu amma suna cewa almantuku shine ma dalla alaihi lafzu fi dimnil kalami abinda lafazi ya yi nuni zuwa gare shi a cikin da'irin wannan magana ɗin shi ake kira almantuku to sai na biyun abu ma yi famu ko abinda a za a iya fahimta mafumi ne ba mantuki ba ne wanda shi suke kira da almafhumu min al-lafzi kenan ko min al-kalami shi kuma suna cewa ma dalla alaihi lafzu an gane fi gairi da'iratul kalami eh abinda lafazi yake nuni zuwa gare shi amma ba cikin zance ba misali annabi sallallahu alaihi wasallama yace as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha bazaura in ta zo za ta yi aure zaben wanda ya mata ita ta fi cancanta sama ga waliyinta ma'ana za a bar lamari abinda kawai ba ta da izini shine ta jibinci daurawa kanta aure auren malikiya da sauran malamai amma waliyinta bai da dama ya ce dolewa ne za ta aura bai da wannan dama an gane? to yanzu kaga wannan abin da na faɗa manduki ne an fahimta? manduki ne cewa ba zaura ita ta fi cancanta ga kanta sama shi labazin yake nuni cewa ba a yi wa ba zaura dole to yana da mafumi mafumin ta wadda ba ba zaura ba kenan to sai malikiya suka yi amfani da mafumi sai suka ce budurwa albikir mahaifinta yana da izinin ya yi mata auren dole min ɗariƙil mafumi tunda ita ba zaura an ce ba za a yi mata ba to budurwa ba to anan malikiya sai suka tabbatar da wannan an tsariƙi mafumi la an tsariƙi almantu kaga zancen budurwa akwai shi a lafazi a wajen mi yake to kaga ma dalla alaihi lafzu fi ghairi da'iratil kalam almafhumu kenan shi kuma wancan na cewa bazaura tana da haƙƙi ga kanta fiye da ma na waliyinta a gani shi kuma dalla alaihi lafzu fi da'iratul kalam an gani yawa saboda shi lafazin yake tabbatarwa to anan su malika sai suka yi amfani da mafumi suka ce tunda an faɗi haka kenan ba zaura uba yana da damar ya mata auren dole afuwan budurwa to shi yasa zaka gani a littattafan fiqihu na malikiya suna cewa uba in ya ga dama zai iya aurar da diyarsa budurwa akan cilastawa yana da damar yayi mata aljabur eh sauran malamai kuma suka ce ba haka bane an gani ko suka yi amfani da wasu dalilai sai suka rusa wannan cewa in dai ta balaga ta mallaki hankalin kanta ita ma ba batun a yi mata tilas eh yawwa to wannan dai cikin karatu za mu cimma matsala din eh dangane da aurar da budurwa din to shine yace dalalatul qawli ala ma yuhkamu min jihatil mantuqi aw ma yufam eh kaga alqawlu ne amma karkashin sa mun ka fahimci almantuq da me to duk sanda ka samu alqawlu to yana akwai waɗannan abubuwa guda biyu karkashin sa cikin aka fitar da mafhumul mukhalafa yawwa na'am to shi mafhumin shi an ka kasa gida biyu na'am akwai mafhumul mukhalafa na'am akwai mafhumul menene muwafaqa muwafaqa Mm.
na'am an gani na'am to za mu zo kansu malam zai fashin baki a kansu Mm, shi yasa ban ma shiga wannan ba na'am
to waɗannan abubuwa guda biyu da aka ce a iya fahimta daga alƙaunu akwai almantuku yau to su ma za a yi bayanin su ta kaga haka zance yake tararsa an shiga kaza an shiga kaza an shiga kaza saboda ana koya ma hanyoyin istinbadi ne na'am Eh, idan ba za ka iya gane wannan ba to kaga ba yadda za a yi ka iya ciro hukunci daga nassi alaikum yawa in dalilai suka taru sai ka rikice mm sai ka rasa makama na'am sun ma'alal hukumi to sannan abin da yake akan hukuncin nan da aka ambata na'am
wa ma bihi talak akwai abin da yake ratayuwa da shi akwai abin da ake kira da muta'allaqul hukumi na'am eh, abin da hukun, ake rataye hukunci gare shi sai ce dalalatul mantuki eh, wato dalalan mantuki shine mubtada na'am eh, wannan mantukin nan da muka ga magana a kansa mm to alal hukumi ta fuskar hukunci yana wato bayyanuwa akan hukunci wa ma bihi talak kuma yana bayyanuwa ga abin da ya rataye ga hukunci na'am eh wato wani lokacin shi mantuki mm dalalarsa tana iya fadawa akan hukunci na'am
wani lokaci kuma ta fada akan abin da hukunci ya rataye ga shi kama alfa'il na'am a gane mm almukallaf mm za a ga wani lokaci a wato abinda za a fahimta to ƙarƙashin hukunci ne mm wani lokacin kuma ƙarƙashin ne almahakuma alaihi shine almukallaf na'am eh to shi yasa za ka ga wani lokaci lafazi ya yi magana a kan mai aiki wani lokaci kuma kawai sai dai a faɗi ah, abin nan hukuncin kawai hukunci eh ba tare da an rataya shi zuwa ga wanda ya yi hukuncin ba mm a gani na'am yau kawai bayani ake na hukunci kaza to kaza ne kaza to kaza ne kaza to kaza ne mm an gane ko na'am kamar innamal kham- khamru wal maisiru wal azlamu sai aka ce wal ansabu rijisun na'am kaga duka wannan ana magana ne akan hukuncin mm an gane ba zancen mukallafi a nan mm a cikin ah, ita wannan jumla din na'am
an gane ko na'am ko irin su yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat to kaga duk wannan bayanin hukunci ake yi mm to wani zubin kuma za a zo ana bayani akan almahkumu alaihi mm kamar su ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alaikum eh duk da dukan biyun ya haɗu akwai hukunci akwai kuma eh muta'allaqul hukumi mm yawwa ko kuma ayoyin da za a ce in kayi kaza faman ya'mal mithqala dharratin khairan khairan yara mm Eh, to kaga wannan ana magana ne akan al-mukallaf mm ko mm yawwa duk da ta wata fuska kuma hukunci kuma ana iya fahimta shi a ƙarƙashin haka yawwa to dalala ta mantuki wani lokaci a takan zo akan a alhukumu wani lokaci kuma takan zo akan mahkuma yawwa misali kamar can innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu sai aka ce min rijis to me mafhumi
mahkumi mm haramun ne kenan an nisance su na'am an nisance su kenan mafhumin magana me mafhumin ta rijis
eh eh mafhumi mafhumi me mafhumin magana eh wannan ai duk ya shiga cikin mantuki mafhumin maganar إنما الخمر والميسر والأزلام والأنس والأنساب والأزلام أنساب نفرقو كو أزلام تو إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام سيأكا رجس مفهومي مفهومي شيني أبن دبا جيابا با چاچا با ba gumaka ba ba a zalama ba ba rijisun ba ne shi ne mafumi to ka ganin dalalatul mantub tara ta yi a kan me a kan hukunci ko yawwa to waccan aya da aka ce ya ayyuhal lazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal lazina me mafuminta eh hmm me mafuminta kina har yanzu ba ku gane mafumi ba wanda ba mumini ba bai waje ba gare shi ba barakallahu fikum shine mafumi to kaga nan mafu mafu abin nan dalalatul mantuki tara ta yi akan me al-mahkumu alaihi shine al-mukallaf eh to shi yake magana a wannan baiti in baka shirya ba ha to ka shirya eh ana ana ana ana baje kolin a bikihu ne eh a to ai jahilci ne kawai ka san koyaushe mutum ya jahilci abu sai ya sai ya rena shi ko ku bari mu ci gaba malam duk sanda mutum ya jahilci abu sai ya rena shi amma wanda ya karanci abu ya san shi ya san wahalar da a ciki da sarƙaƙiyar da a ciki ba zai rena shi ba ba a san fiƙihun ba ballanta na usulu na shi da an ce ai mai risala ya ce kai ni muka da mai risala jahili ne saboda ya jahilci hanyar da mai risala ya bi kamin ya kai musta wadda zai iya rubuta risala ne bai santa ba shi yasa ya wannan magana to abubuwa dole sai an tashi an yi gyara to wal hukumu yana da alaka da abin da zai biyo baya malam yayi at-tadminu kenan a can a ilmul arud shine baiti ya zamo yana da alaka da abin da a gabaninsa ko kuma ma'anarsa ba za ta cika ba dole sai an hada da baitin da zai biyo ba to suna kiransa da at-tadmin malaman urut arut eh aibi ne amma dai baya baya sa a soke waka gaba daya to shi ne mala ce wal hukumu shi kuma hukunci alaƙa yara ta yi bil fi'ili da aiki wani zubin wal fa'ili kuma yakan ratayu da fa'ili shine al-mukallaf shine al-mahkumu alaihi eh shine dai bayanin da mun gama yanzu to wal fi'ilu shi fi'ilin nan bima bihi ta'adda to wani zubin kuma yakan ratayu yakan iya kyale waɗancan gaba ɗaya sai ya ratayu da abin da ake bayarwa ko kuma yake tabbatuwa saboda shi sai ba mu misali sai ce bisa'idi aube ma yana nufin aube ma'in ya yi kasarinsa ne saboda wazani fi ɗuhuri wajen hukuncin tsarki kaga a tsuhuru hukunci ne amma sai aka rataye sai ya rataye da mi ko ruwa ko mi ko kuma ko kuma turda ko ba haka bane idan kana da janaba mi zaka yi wa in kuntum junuban to wannan shi ne to da mi ake tsalki da ruwa
to ka gani to wannan shi ne to kaga nan a hukunci ya ratayu da wani abu Mm.
a gani wanda yake matsayin ala su ruwa a nan kamar matsayin a abin nan suke na'ura kawai wadda aka yi amfani da ita na'am an gane ko na'am to haka bis sa'id ko kuma inda aka ce a yi taimama shi ma Mm.
ita ba ƙasa ta zamo mi a nan Ka zama ka yauwa to kaga hukunci ya ratayu da ruwa kuma ya ratayu da ƙasa.
da ƙasa to wani lokaci hukuncin yakan ratayu da waɗannan abubuwa ba tare da ya ratayu da shi a alfa- alfa'il ba Ko mako.
eh Na'am.
au fihi ko kuma wani lokaci hukunci yana ratayuwa da abin da aka yi shi a cikinsa na lokaci Na'am.
wani lokaci za ka ga hukunci ya ratayu da mi da lokaci shine ya ce gashi nan ka wakati saumi Na'am.
hmm?
Na'am.
kamar mi akulu wa sharabu hatta ya tabayyana lakum alkhaytu al-abyad min al-aswad min al-fajr thumma to kaga lokaci ke duka aya tana magana akan lokacin fara azumi da mi yawa kenan hukuncin azumi a nan Mm.
eh, daga bullowa alfijir zuwa Faɗuwar rana.
to ka ganin hukuncin ya rataye da shi ta yadda yanzu za ka yi azumin ba nan ba in ma akwai Mm.
kila akwai wani lokacin daban ba wannan ba Mm.
to ibada ba ta yi ba Na'am.
ko kuma a kayi azumin amma ko ba cikin lokacin gaba ɗaya ba Mm.
tunda an ce sun matin musu yama ila laili to kai baka kai allailu ba Mm.
za ka yi la'asar sai ka ci abinci Na'am.
ko azahar Na'am.
to sai a ce azumin ka ne Ya yi ba.
batil saboda abin da aka rataye hukuncin da shi bai cika ba Mm.
salatin wani lokaci kuma yakan ratayu da mi Sallah.
da sallah wannan kuma sananne ne ko Mm.
yawwa to wannan shine inna salata kanat Alal mu'minina hisaban makuta to wannan shine au makanatin ko kuma bagire eh sai a ce ibada ake son ka yi amma kuma dole ga inda za ka je ka yi ta sai ce kal harami Mm.
amma makka Mm.
eh da Allah ya ce ai- ai- aikin haji Mm.
ko Mm.
walillahi ala nasi Hajjul bayt hijjul bait limanis tata'a ilayhi sabila.
to anan a da aka ce ai aikin haji to sai Allah ya ce ga inda za a yi shi Mm.
a ina Baitullahi ta'ala.
to kai kace cana za ka yi aikin hajjin yayi Ah.
ko Najeriya yayi Garba.
to akwai wasu waɗanda wai su sun kasa aikin hajjin gida biyu Mm.
in za su je sai sun je hubbare shehu sun yi ɗawafi sun yi sa'ayi eh sannan sai su kama hanya wai in ka je kai aikin hajji ba kai haka ba aikin hajjin ka bai yi ba to ina Allah ya ambaci hubbare to kaga nan sai a yi musu nasiha sai a ce a ai da Allah ya ce ai aikin hajji ya faɗi inda ya ce ai Mm.
kuma hubbare ba ta ciki Zaka ji.
ko Allah ya ambace ta Mm.
to ka gani eh Allah ya kyauta Amin.
to zulhukumi shi zuɗin nan yana koma zuwa ga alƙaunu Na'am.
ba shi ake magana ba Wannan shi.
to an sake koma gare shi Mm.
alƙaunu zulhukumi sai ka kaddara alƙaunu wurin Na'am.
zance wanda yake ya kunshi hukunci ma'abuci hukunci ne Mm.
to amrun ko dai ya zama umarni ne Na'am.
hmm?
Na'am.
haka za ka ga wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama Na'am.
kai tsaye annabi umarni yake bayarwa Na'am.
sai ce na hayun Mm.
ko kuma ya zamo mi Hani.
annabi hani ya yi Mm.
auta khairun ko kuma ya zamo mi Zaka.
zaɓi aka baka Na'am.
to wa kulluha majaluhu kasiru Ah.
mala ce kowanne daga cikinsu za a ware mai fili a yi sukuwa a kansa ba aiki ke
karatu na nan ta eh to nan za mu kwana in mun tawo in mun dawo sai mu tashi al'amuru eh subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh